الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ƙaddara haɗuwarmu a wannan makarantar mai albarka ta markazul kitabi wa sunna a birnin da magaran domin gabatar da daura ta musulunci sakamakon ziyara ta yin wantaka da muka kawo a wannan garin mai albarka Uh, kamar yadda malumanmu suka gabatar abinda za mu yi magana a kansa ko mu za ta gudana ne a ƙarƙashin wata manzuma da ake ce ma manzumatul qawaidi alfiqhiyya libnu as-sanad ma'ana waƙe wanda ya kumshi bayani akan ƙa'idodi na fikihu wanda kuma ya wallafa wannan waƙen shine ibnu sanad kun san malamai suna da hanya guda biyu ta isar da ilimi akwai hanya ta annasir akwai hanya ta annazum annasir shine tsari na zube kamar irin littafan da muke da su irin su ahalari irin su ishmawi irin su iziya za ku gani tsari ne na zube sannan akwai annazum shine tsari na waƙe wanda kowannensu yana da maziya kowannensu yana da abin da ya yi wani shi tsari na waƙe a wajen karatu tsari ne wanda yake sa nishaɗi a wajen karatu za ka ji in ana yi musamman ana karantawa sai ka ji kamar a tsaya kuma za ka yi sauƙin haddacewa amma shi kuma tsari na zube shi kuma inda yi na waƙe shi ne an yi saurin fahimta magana ta hito wahili kenan kowanne da nashi da nashi maziya to idan kuka karanta sunan wannan takardar ita kanta za ta nuna muku mai ta kumsa kenan ta kumshi bayani ne akan alqawaidul fiqhiyya ka'idodi na fiqhu me ake nuhi da ka'idodi na fiqhu shine a wasu ka'idodi ne wanda ta hanyar su zaka iya ba kanka mahuta ko zaka iya ma kanka fatawa ko zaka iya ma wani fatawa akan wani abu da ya shahi al'amari na ibada amma ibada ta aiki misali mutum ne ya ce maka ya ƙare sallah ko kuma ya yi arwalla yanzu sai ya fara shakka wai arwalla nan ta kare ko ba ta kare ba kun ga tambaya ce maka ko sai ka ce mishi amsa shi ne arwallaka tana nan domin al-yaqinu la yazulu bi shakki domin yaƙini baya ta hiyar da shakka ai ka yi yaƙinin kayan arwalla ko yanzu shakka ne kake ko to ita shakka wannan ba yake da ita kun ga a cikin ka'ida kami ka ba shi amsa kuma wannan ka'idodin an kira to su ne a cikin ayoyi na alkur'ani da kuma sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan wannan shine ma'anan alqawaidu alfiqhiyya muhimmancin su shine mutum zai iya bada fatawa ko kuma zai iya ba da amsa akan tabbayar da aka masa tare da basira tare da madogara domin so da yawa mutum zai iya sanin amsar tambaya amma in ka tambayi shi dalili ba zai iya gaya maka ba to kun ga su kuma qawaidul fiqhiyya kenan wani abu ne wanda idan ka rike su zaka kasance abinda ahlus sunna suke ma kan shi taki mu ba maƙon mu sai da zakara mai ma'anan ba ma kwanmu sai da zakara ba ma faɗin magana sai da dalili ba ma ba da fatawa sai da mi sai da dalili daga cikin dalilai kuma wannan alkawa'idul fiqhiyya suna da muhimmanci sosai duk ɗalibin da ya riƙe kawa'idul fiqhiyya to insha Allah zai cin magaci zai kai a matsayi wanda yake na musamman a fage na ilimi wanda babu wata mas'ala da za ta zo masa face sai ya samu ta cewa a kanta dalilin wannan mas'alolin dalilin wannan kawa'id da ya haddace alƙawa'idul fiqhiyya mutum ba zai taba amfanuwa da su ba sai in ya iya tatbiqinsu ma'ana in ya iya applikinsu yanzu in boko da yawa sun iya teori da yawa zaka iya ka musu abu su ce maka akwai teori kaza amma su yi application theory kin zai musu wahala an koya musu farmasi kun san akwai akwai karatun farmasi amma kuma har ya mutu bai iya inventan wani wani magani ba yayi karatun a theory amma wajen application an kasa zai iya yin agronomy amma yanzu dan ƙauyen su ma ya hisu ya hishi iya sanin al'amari na noma tare da harakan noman yayi karatu yayi theory amma bai iya bai iya practice ba to shi yasa shi karatun qawaidul fiqhiyya dole sai ana yi ana practice duk ka'idar da muka kawo sai mun tsaya mun bada misali ɗai biyu misali ɗai biyu wanda zai iya sa in irin wannan misalin ya kama ka iya kawo wannan ka'idar ka walwale matsalar da ake ciki wanda ya wallafa wannan manzuma wannan waken shine ibnu sanad wanda asali sunansa na asali shine Uthman an aihisa a kasar Basra a Baghdad a Iraki kenan ta yanzu yana ɗaya daga cikin malamai wanda suka shahara da mazhaba ta malikiya kuma wanda Allah ya yi magandakatar ta ilimi tun suna ƙanana ya taso ƙarƙashin ma'aifinsa ma'aifinsa ma babban malami ne malami ne na juma'a kuma alƙali a garinsu a ƙauyensu tun yana karmi yake karatu a wajensa inda bai wuce dan shekara ashirin ba wani abu ba ma'aifin shi ya fara ba shi dama yana hudu ba ta juma'a jan sallar juma'a bai wuce shekara ashirin ba ƙasa ga ashirin ashirin ba biyu haka ga zuwa ashirin da ɗai ma'aifin shi ya fara ba shi daman ya ja juma'a don mi don saboda gogewa da ya tun yana karmi a cikin fage na ilimi a takaice dai tarihin shi tarihi ne mai kyau kuma duk wani fanni da ake da shi na ilimi na musulunci hatta ma na zamani a wancan lokacin sai ka samu ya yi waƙe a kansa domin allah ya yi sa allah ya yi masa baki na iya waƙe na iya waƙa idan muka ce waƙa ba irin ta 'yan nanaye ba wadda za a yi ta zagin mutane a ciki ko kuma ana, ana magunguna na batsa a ciki ko na soyayya a ana nuhin waƙe wanda yake babu kiɗa a ciki kuma waƙe wanda za ka sawara ka amfana kuma tare da zaka ji daɗi a wajen sauraronsa duk wani ilimi in ka ɗauko in ka ɗauko hatta a tarih yayi yayi waƙe a cikin tarihi in ka ɗauko hatta hisab un san hisab ko ilimin hisabi mathematic hatta a mathematic da larabci yayi waƙe a ciki to yanzu mu sai muka ɗauko ɓangaren waƙe na alƙawa'idul fiqhiyya dan mu amfana da shi da yardan Allah a wannan waƙen yana gudana ne akan bahru ar-rajiz ma'ana ma'auni na arrajis wanda wanda yake yana daga cikin ma'aununuka wanda ake waƙe a kansu wanda taf'ilakinsa shine mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun wannan shine waƙen shine taf'ila na waƙen ana gane da kyau ko duk baitin da zamu karanta in ka auna shi da wannan haka zai kasance maka yanzu za mu karanta kenan za mu karanta mukaddima in karanta ta gaba ɗai sannan sai mu zo mu ɗauko ɗai bayan ɗai mu fassara malam ya ce mukaddima shin hiɗa kenan akwai nau'in waƙe guda biyu akwai wanda na yi yanzu akwai kuma wanda yake shi kuma ɗan madaidaici to yanzu za mu yi irin na farkon amma sauran kuma sai mu tai da su tsari na madaidaici za mu iya cewa الحمد لله الذي تطول وشرع الدين لنا وأصل كوكما مچي الحمد لله الذي تطول وشرع الدين لنا وأصل ثم الصلاة والسلام أرسلا على نبي قد أبان السبل محمد والآل والأصحاب ما استنبط الأحكام من كتابي وهذه قواعد سانية تبنى بها نوازل شرعية وانا ita ce muqaddima kamar in ci gaba ko to kun ga kun ga shi dadin dadin karatu na waƙe kenan kai kanka kana yi kana nishadi yanzu nan ina yi har kada har kada kafa nake yi Allah gane da kir wannan kada kafa fa ba laifi bane da da kidi ne wannan in muka mun za mu samu zunubi malam yace alhamdulillahi alladhi tatawwala godiya ga Allah wanda ya tsawaita rayukan al'umma wa shara'a addina lana wa assala kuma ya shara'anta addini ya sanya mana shi a matsayin asali na komai wanda duk abin da zaka yi na rayuwa addini shine asali thumma salatu wassalamu ursila ala nabiyyin kad abana subula sannan Allah yayi salati da aminci akan wanda ya turo annabi wanda ya bayyana hanya ga hanya ta shari'a ga al'umma wanda ya bayyana hanya ta shirya ga al'umma shine abana ay azhara sabila sabilal hidaya azhara sabilal hidayata linnas na'am muhammadin wal ali wal ashabi mastumbital ahkamu min kitabi wannan annabin shine muhammad shine muhammad wajen mata ban ji ba shine muhammad sallallahu alaihi wasallam aha shi ne muhammad sallallahu alaihi wasallam wal'ali wal ashabi haka amincin nan ya tabbata akan iyallansa da kuma sahabbansa mastumbital ahkamu min kitabi wannan salatin ya yi ta tahiya a kansu matukar dai ana ciro hukunce-hukunce daga littahi wa hadhihi qawa'idun saniya tubna biha nawazilun shar'iyya ya ce wannan ƙa'idodi ne wanda da su ake gina a shari'a na al'amuran da suke haɗowa na shari'a su ne na wazil abinda ake ce ma na wazil su ne abubuwan da suke hitowa kwatsam yanzu misali mutum ne yana cikin sallah sai ya rabkanuwa to kunga wannan nazila ce abu ne wanda kwatsam ne ya zo masa ko kenan duka ana ce mishi na wazil ko kuma abubuwa wanda suke a zamanin annabi babu su a zamanin sahabbai babu su amma mu kuma a zamanin mu an same su wannan shi ma ana ce mishi nazila ko nawazil misali irin su internet misali irin su wasu kasuwanci da za su shigo ana ce musu nawazil kenan dai malam yace wannan ka'idodi ne saniya abinda ake nufi qawaidun saniya ai qawaidun ta'limiyya ka'idodi ne wanda suke na ilmantarwa tubna biha nawazilun shar'iyya wanda da su ake gine hukunce hukunce na shari'a wannan ita ce mukaddima kenan ya yi salati sai ya bayyana abin da zai biyo baya bayani ne na ƙa'idodi na shari'a sai babi na biyu ce alkawa'idul kulliya ƙa'idodi wanda suke gamammu za mu zo mu game ake nuhi da haka fala tuzil bi shakki ma tuyuqina ma shaqqatun tajlibu taysiran lana ولا تزل لضرر بضرر وحكم العادات بالتقرر إن الأمور هن بالمقاصد وخذ لأربعين من قواعد لما أتت عندهم كلية بانوا عليها صورا جزئية جزئية القواعد الكلية الخمسة قائدودي غممو غدا بيار قائدودي na fiqh sun kasu kaso biyu akwai alqawaidul kulliyya akwai alqawaidul far'iyya ƙa'idodi wanda su ne asali wasu suna ce musu alqawaidul um ko kuma alqawaidu al-kubra ƙa'idodi mafi girma wanda su ne asali guda biyar ne kawai misali musulunci ma muna da arkanul islam ko wanda a cikin arkanikin nan su ma akwai mi akwai wasu abubuwa da ake hudduwa a ƙarƙashin su irin su sadaka irin su sallan nafila ana gane da kyau ko irin su umara kun ga dukkanin su daga cikin wannan na asalin aka huddo su to haka shi ma shine alqawaidul kulliyya ka'idodi manya manya wanda da su ake huddu kananan ka'idodin idan kuka lura yana sawa tsakanin wannan abin guda biyu kausain tsakanin kausainikin nan guda biyu ana sa wahid idan ya kawo shi anan yana nuhin ka'ida ta farko sai kaga a tsakiya ana gane da kyau ko nan misali a tsakiya an sa hamsa shi kuma na ana nuhin ajeri na gaba ɗayan baituttukan shine baiti na na me ke na biyar ba san kuna gane da kyau ba kinan da kun ga inda aka sa antir parenthesis kin nan antir le crochet kin nan an sa wahid ko isnain ana nuhin ka'ida mai lamba kaza shi kuma inda aka sa wahid isnaini ba a sa su an turle kuroshekin na matsakanin wannan kuroshekin guda biyu to ana nuhin nimerokin baitin ne lambar baitin ce ba wai lamba ta ka'ida ba don akwai ka'idar da take take ta kumshi baiti guda biyu akwai ka'idar da za ta kumshi baiti ɗaya da rabi akwai ka'idar da sadrul baiti ne ta kunsa ajuzul baiti ma wata ka'ida ce ana gane da kyau ko to malam yace fala tu fala tuzil bi shakki ma tuqi ma tuyqina fala tuzil bi shakki ma tuyqina duk abin da kake da tabbacin sa to kada shakka ta sa ka bar shi ana ganda ke ko ita ce ka'ida ta farko ita ce muka bada misalin ta dazu al yaqinu la yazulu bi shakki in kana da tabbacin abu to kar ka bari shakka ta hana ka da yi tasiri a cikin abu muka ce kana da tabbacin kayi arwalla kayi arwalla yanzu sai ka fara tunani ka zo za ka yi sallah sai ka fara tunani wai wannan arwallattawa ta kare ko bata kare ba kana da tabbacin mi kayi arwalla yanzu mi kake shakka ta kare ko bata kare ba to kai aiki da yaqininka ana gane da kyau ko kenan akwai ta sai ka samu yaqinin cewa ta kare ana gane da kyau ko na'am yace mashaqqatun tajlibu taysiran lana na biyu tsanani yana jayo muna sauki wannan shi kuma a ibaran shi na tsari na zube na nasar shine al-mashaqqatu tajlibu taysir masu alkalami su rika rubuta yanda muke fadin su a tsari na zube dan sun yi dadin sun yi saukin fahimta kenan wahala tana jayo sauki ma'ana addinin musulunci a duk lokacin da mutum shiga wahala sai ya kawo masa da me sai ya kawo masa da sauki inna ma'al usri yusra yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra kenan duk lokacin da ka shiga wahala sai musulunci ya kawo maka da sauki ba ka da lahiya ba ka iya tsayuwa sai musulunci ka yi sallah daga daga me da zamne in ma da zamne ba ka iya sai ka yi da me sai ka yi da kwance kana balaguro balaguro akwai wahala kuma lokacin ramadan sai aka ce an baka dama ka yi me ka ci abinci almashaqqatu tajlibu at-taysir wala tuzilli dararin bi darari wa hakkim al-'adata bit taqarruri yace wala tuzil li dararin bi darari ai ad-dararu yuzalu shine shine ka'idar asari na zube wala tuzilli dararin bi dararin ma'ana idan tsanani ya zo maka idan cuta ta zo maka to kai kokari ka kawar da ita da wata cuta ana gane da kyau ko shine ad-dararu yuzal idan cuta ta zo maka ka kawar da ita a wata ibarar kuma la darara wala dirar kada ka cutar da mutane kada mutane su cutar da kai kada ka zo kana karatun qur'ani mutane na sallah ka rika daga murya kana cutar da su haka kuma kada wasu ma su cutar da kai ka zo kana sallah su zo suna magana su takura maka ana gane da kyau ko shine wala tuzilli dararin bi dararin أي الضرر يزال وحكم العادة بالتقرر إتما ونن قائدة العادة محكمة شيني أسلي نصر كنت وحكم العادة بالتقرر إتا العادة أنا هكونشي دا إتا الشريعة أما أنا نهي العادة دا مسلنشي بتتكرر دا مسلنشي با العادة دا بتتكرر دا مسلنشي با كو العادة دا مسلنشي يا ردا دا إتا misali a hausance a ƙasar hausa ko ba musulunci mace an santa da me da lullubi ko kunga wannan al'ada ce wadda kun musulunci ya zo ya mi ya tabbatar da ita ana gane da ke ku bayan wannan kun misali hausawa an san su da sanya hulla al'ada su ce amma kun musulunci ya tabbatar da wannan al'ada domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana liƙe kansa da rawani shi yasa sunna ce liƙe kai amma yanayin liƙe kai kin shi wannan ya bambanta daga al'ada zuwa al'ada akwai wanda al'adan su suna liƙe kansu da hulla ne akwai wanda al'adar suna liƙe kansu da rawani ne akwai wanda al'adar su ma lullubi ne suke yi ba lullubi na mata ba kamar misali irin na wancan malami to kenan kowanne zai aiki da al'adarsa akwai wanda al'adar su maza suna dama zane mu kuma na al'adar maza suna dama zane kenan in ka dama zane ka zama na mata ka zama dan mazari Allah gaya da kyau shine wa hakkimul adata bit taqarrub kina al'ada muhakkama a shari'a ana aiki da al'ada wadda bata sa'a ma addini ba innal umura hunna bil maqasidi wa khudh li 40 min qawaidi yace ta biyar innal umura hunna bil maqasidi al'amura da da manuha suke gudana al umuru bi maqasidiha innamal a'malu bin niyyati kowanne aiki da niyyar shi Allah yake kallo ana gane da kyau ko ita ma wannan tana daga cikin ka'idodi wanda suke da fadi sosai suna daga cikin alqawaidul um wa khudh li 40 min qawaidi yace bayan wannan ka'idodin guda biyar ainan ka'ida guda biyar muka kawo na farko al-mashaqqatu al-yaqinu la yazulu bi shakki na biyu al-mashaqqat tajlibu at-taysir na uku ad-dararu yuzal na hudu al'ada muhakkama na biyar kuma al'umuru bi maqasidiha to yace wannan sune asali sai ce wa khudli 40 min qawaidi ka karbi yanzu wasu ka'idodi guda 40 lamma atat indahum kulliya banau alaiha suwaran juz'iyya lamma atat indahum kulliya lokacin da wannan ka'idodin suka zo musu guda biyar wanda suke gamammu banau alaiha suwaran juz'iyya sai malumai suka gina akan wannan ka'idodin wasu surori na ka'idodi wanda aka cirato daga ciki shi yasa ake ce musu alqawaidul juz'iyya ko alqawaidul far'iyya wanda an hiddo su ne daga cikin alqawaidul asliya ko kuma an hiddo su ne daga cikin alqawaidul alkulliyya ba su ko kuna gane da kyau ba muka ce wannan guda biyar kin su ne ka'idodi na asali amma a ƙarƙashin su malamai sun hiddo ka'idodi masu yawa to shi nan malam cikin ka'idodin da aka hudu daga cikin guda biyar kin nan ya zano muna wasu guda arba'in wanda su ne za mu zano a nan ciki shi ne ma'anan wa kuzli arba'in min kawa'idi to kinan sai mu kuma babi na biyu alkawa'idul far'iyya al'arba'una ka'idodi wanda suke an cirato su daga wa'ancan da guda arba'in domin za ku ga akwai wa'inda suke littafai akan ka'ida guda kawai yanzu wannan ka'ida ta al-yaqin la yazulu bi shakki malamai sai su litahi akan ta a zano ka'idodi masu yawa karkashin wannan ka'idar ko kuma a doki ta ad-dararu yuzalu ko abin da ya kama da haka sai malam yace al-qawaidul far'iyya al-arba'una ka'idodi wanda suke cirarru guda 40 sai yace a farko al-ijtihadu bi ijtihadin man taqad غلب حراما إن مع الحل عرض ويكره, ويكره الإيثار في فعل القرب وإن يكن في غيرها فهو يجب فهو يجب وما ترى التابع فهو تابع تصرف الإمام منا واقع تصرف الإمام منا واقع wannan suna da yawa sai dai mu yi uku uku in mun yi uku mu fassara in mun yi uku mu fassara malam yace al-ijtihadu bi ijtihadin man taqab ijtihadi da ijtihadi ba sa walwale juna ka'idar a tsari na zube shine al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihadi al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihadi abinda ake yi abinda ake cewa ijtihadi shine wani abu ne wanda zai faru wanda baya da dalili karara a alkur'ani ko ko hadisi to sai malumai su yi tunani su gani shin wannan abun za a ce ya halatta ko za a ce bai halatta ba za a ce mustahabi ne ko za a ce ba mustahabi bane za a ce sunna ne ko za a ce ba sunna bane to wannan shi ake cewa ijtihadi to ka'ida ta ijtihadi shine mu doka malam ali ya ijtihadi ya ce abu kaza sunna ne su kuma malamin mu Sheikh Abdul Munir sun ce a kai wannan abun ba sunna bane kuma babu hadisi karar da yin sunna ne ko ba sunna bane kenan ijtihadi malam ali yayi Sheikh Abdul Munir ma me yayi ijtihadi yayi yanzu ɗaliban malam ali in sun yi aiki da cewa sunna ne ɗaliban shek abdulmumin sun yi aiki da cewa ba sunna ba ne ana gane da kyau to kowa sai ya tai akan ra'ayin shi domin kowanne lalabe ne ke cikin duhu domin babu nan su karara shi ne ake ce ma ijtihadi shi dalilin a wannan ne ya sa aka samu mazhabobi daga an samu malikiya an samu me shafi'iya an samu hambaliya an samu me hanafiya ko kuma kowannen su yana da nashi ijtihadi kuma sun yi zamani guda imamu malik ya yi zamani guda ya yi zamani guda da imamu shafi'i imamu malik ya yi zamani guda da imamu me yake da suna ahmad da imamu wancan mai sunan shi me yake da suna na horkon hanafi abu hanifa kowannen su kuma yana ba da ra'ayin shi hasali ma wani ɗalibin wani ne amma kuma ra'ayin zai mi zai sha bambam kenan amma al'amari na ijtihadi idan ka gane wannan ka'idar shi zai sa don wani bai aiki da ra'ayinka ba ba za ka ɗauki gaba da shi ba jahilci ne don wani ya bai bi ra'ayinka ba ka yi gaba da shi ko ka yi ƙiyayya da shi to kun gani mahimmancin wannan ka'idar in ka san su ba za ka yi ƙiyayya da wasu mutane ba ghallib haraman in ma'al hilli arad ka rinjayar da haramun idan ta haɗu da halal kenan idan halal ta gitto tsarin na zube shine idan shitama alhalalu wal haramu gulli ba janibal harami halal da haram in suka haɗu wuri guda ta yadda ba za a iya raba su ba to kawai sai a haramta abin gaba ɗaya bil misali tadhil maqal jaki ne ya haɗu da ko kuma mu ce doki ne ya haɗu da jaka sai suka aihu shi doki aikinsa ya halatta ko jaka wacinta ya halatta bai halatta ba sai suka samu da wannan dan a shari'a ana cin shi in kun gane wannan ka'idar ya halatta a cin wannan dan da suka haifa bai halatta ba dan me yasa dan halal da haram sun mi sun hadu shine idza ijtama al halal wal harami gulli bajanib gulli bajanib al haram kenan idan halal da haram suka hadu ba iya raba su sai a rinjaye da mi bangaren haram bari bari ba ku misali da za ku ganewa ruwa ne suka hadu da hutsari ruwa ai halal ne shan su ko fitsari ba haram ne shan sa ko ba amma ci ko aya ba ta zo ba ta ce haramu ne ai ko rayuwar kama za ta ta sha fitsari ba to yanzu wannan ruwan za a cewa tunda tunda akwai halal cikin an halarta su sai a ce mi wannan ruwan sun me sun haramta idan ishtama al halal wal haram gurrib gulliba janibal harami ana gane da kyau ko wannan shine kenan misali mutum ne yazo yana karatun qur'ani sai aka hada mishi karatun Qur'ani nan nashi da kida karatun Qur'ani an hada shi da kida yanzu wannan karatun na Qur'anin da kidan za za a saurare su gaba ɗaya za a haramta su ba a saurare idza ijtama al halal wal haram gulli bajanib al haram ana gane da kyau ko halal da haram suka hadu sai a rinjayar da haram ma'ana wannan yana nuna hatsarin haram dan ita halal ba dole bace kai ta amma ita kuma haram fa dole ne ka nisance ta wa yukrahu al-itharu fi fi'l al-qurab wa in yakun fi ghayriha fa huwa yujab wa yukrahu al-itharu fi fi'l al-qurab ana kyamatar da al-itharu mutunya hihita wani fi fi'l al-qurab a wajen ayyuka na lada wa in yakun fi ghayriha fa huwa yujab amma idan al'amari ne na duniya to wannan kuma babu laihi shine ma'anan fahuwa yujab ba ana nuhin wajibun bane a ana nuhin babu laihi wannan yanda kaida take shine al-itharu bil qurbi makruhun wa fi ghayriha mahbubun al-itharu bil qurbi makruhun wa fi ghayriha mahbubun kun san kaida sai da misali misali an tada sallah yanzu ga butar ruwa aka kawo muku kuma kuna ku biyu a wannan lokacin in dai butar ta shiga hannunka to makruhi ne ka ce abokina ya arwalla ka bani don mi don saboda aikin mine ne aikin lada ne sahu ana cewa a cika sahu sauran mutum guda ku kuma ku bi ne sai guda yana cewa ta yi a gudan a to dukkanin ku kun yi laifi kun yi makruhi eh musamman wajen sahu ai kuna ganin wannan ku ana cewa a cika sahu sahu mutum guda yi saura a cika sahun gaba sai ka ga wani na a wani shiga a a wani shiga a ba a haka nan wajen aikin lada fastabiqul khairat gogoriwa ake yi amma wa fi ghairiha mahbubun in al'amarin duniya ne to shi wannan ana so an kawo ruwa ko an kawo kwanon hura aka muka ma sai kace a wala bismillah a'a bismillah a'a bismillah wannan kai daidai wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa amma an kawo buta arwalla inda ba da sauran lokaci ba wannan kuma za a ce wa yughtafaru fil muwassi' ma la yughtafaru fil mudayyiq wannan wata kaida ce kan mu shiga wani bami kuma daban wannan ba amma an tada sallah ga ruwan arwalla ka ce wani a'a in kai haka kayi makruhi amma in hura ce aka kawo ci sha ci sha in ma kana so ta mishe shanye duka ai wannan duniya ce ana ganin da ke ko shine ma'anan wannan wannan baitin وما ترى التابع فهو تابع تصرف الإمام منا واقع وما ترى التابع فهو تابع duk abin da yake yana bima abu to yana bin sa kowane lokaci ana gane da ke ku nan ma dole sai an bada yadda ka'idar take shine at-tabi'u tabi'un at-tabi'u fil wujudi tabi'un fil hukmi misali akuya ce take da ciki ana gane da ke ku yanzu sai wani yazo ya ce yana so ka sai da mishi dan cikin akuyan nan ya halatta a sai da mishi dan cikin akuyan nan baya halatta amma in yace a'a ina son a saida mini akuyan nan ana iya saida mishi ko ba a iya saida mishi kuma dole za a saida mishi da abin da yake cikin mi da abin da yake cikin cikinta shine at-tabi'u fil wujud tabi'un fil hukmi ko kuna gane da kyau kenan shine ma'anan wannan bayan wannan kuma ka'ida ce da take shiga a cikin abubuwa masu yawa misali gida ne mutum zai saida maka sai ya ce to zan saida maka wannan gidan amma banda kasar da ke cikin gidan ana yin gida babu kasa ana yin gida babu kasa ba a yi kenan wannan gidan bai saido ba domin dole sai da kasar kasan ma ai sani tace mi tace gidan wannan shine kenan shine ma'anan at-tabi'u tabi'u yawa ko yace kun banda sama ya saida maka kasa amma banda sama kamar shi an da sama tasarruful imami min nawaqi'u ana ana gane da kyau ko tasarruful imami min nawaqi'u jujjuyawa ko kuma mu'amala ta shugaba game da mu wanda muke bayansa to kun ga wannan ka'idar ita matsalarta dole sai an karanta wannan wannan guntun sannan za a iya fassara ta ana gane da kyau ko shi yasa kuga anan ba a yi ba a yi ba a yi rakam ko ba a sa nimero ba to za mu karanta da'ukun kamar yadda muka saba sai mu shiga sai mu ida mu gamo da wancan na bayan sai mu fassara ala ra'iyatin bi mahdil maslaha a ala ra'iyatin bi mahdil maslaha wa shubhatun li haddina muzahziha والحر لا يدخل ملكا في يدي وكلما كان حريما أعددي في حكم ما كان له حريما وكل أمرين متى أقيم أقيم يتي على رعية بمحض المصلحة إنكم كما بايا يتي تصرف الإمام منا واقع على رعية بمحض المصلحة شو قباه mu'amalar shi da al'ummarsa tana gudana ne akan maslaha yanda ka'ida take a tsari na zube shine tasarrufur ra'i ala ra'iya manutun bil maslaha shugaba game da wanda yake shugabanta zai rika kula da yantere ne zai rika kula da abin da zai amfane su ne bil misali yattadhihu al maqal ai an ce a shari'a ba a hana al'ada ko mutuka ba ta saba mami ba addini ko to shugaba ya halatta gare sa ya hana mutane su yi wata al'ada ko da wannan al'ada bata sa ma shari'a ba ana gane da kyau ko bari ba ku misali walima da ake ta gara kun san gara ai ko idan mutum ya samu karuwa gidan sarakunan shi za a yi abinci iri-iri irin su wanke wanka su irin su alkaki ko anan da kuke kuna da alkaki ana gane da kyau ko tuya ko tuya kace tuya duka ya shiga to wannan tuyar da ake yi a al'ada musulunci bai ni ba bai hana ba amma shugaba yana da damar ya ce ya hana wannan tuyar da ake yi idan ya kasance ya gane da tana jayo ne tana jayo illoli daga cikin illolin waɗe wani in matar shi ta haihu ba a maka kawo wannan tuyar ba sai ya kore matar ana gane da kyau ko wata maza ba su da matsala iyaye suke da matsala yanzu iyayen mijin za su yi ta waɗe nan hajjiga aka samu musu ko tuya ba su kama mutane ba ana kayan da kyau ku ni na ga auren da ya mutu dalilin wannan kun gani da yawa ma da yake cewa wallahi wannan ni ganau ne ba shi yau ba dalilin ta aihu ba a kai tuya gidan gidan gidan mishinta ba gidan uwayen mishinta wannan iyayen suka yi ta faɗa suka yi ta abin suka yi ta rikici dan me yasa ba a kai tuya ba da ƙarshe dai magungunan har suka yau har aka rabu har wannan auren ya rabu to kun ga shugaba yana damar ya mi ya hana mi ya hana wannan abu ana gane da kyau ko kenan misali hawan moto haramu ne ko halal halal ne ko amma shugaba ya halatta ce na haramta hawan moto a garin da magaran kuma dole kuma a hannu tun da dai tabbas in ka bincika sai ka san akwai intiran da ya sa akwai maslaha da ta saye mai ya hana misali a difa an hana hawan moto a shekaran jin hoto daga difa babu inda za ka ganin moto sai dai ka gani in ma keke na ko mota ko ƙasa ko velo kuma dole ni su hannu in suka yi ma mutum ya yi layi hatta a wajen Allah domin Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulul amri minkum shugabanni in suka ce ayi abu matukar ba sabon Allah bane to ayi shine ma'anar tasarrufur ra'i ala ra'iyya manutun bil maslaha kaga in boko haram jahilci dan busan ka'idodin fiqhu bai sa suke da aka hana su da aka ce kowa sai ya sa hular kwano dan accident da ake yawan yi suka ce ba za su ba ya Allah da annabi su a sa hular kwano ba kaji jahilci to Allah ya ce wa ulul amri minkum ko Allah ya kiyaye malam yace wa shubhatul li haddina muzahziha yace wa shubhatul li haddina muzahziha ita shubha wajen haddin mu muzahziha ma'ana ana kore ta wannan ishara ne zuwa ga idra'ul hududa bishubuhati asalin shi hadisi ne shi samu ka'idodin ga dukkanin su da ga ayoyi da hadisi ne ake kira to su kenan idan aka samu shubuha wajen haddi to ana fasa yin haddi bil misali tadhih al maqal idan idan idan mutun ya kawo karan ya ga wance kaza tana zina da wani ana gane da kyau ko a shari'a ba za a tsaida musu da haddi ba ba za a bulale su ba in bulala ce za a musu ba za a jene su ba in jene su ne za a yi sai wanda ya kawo karan ya ka shaidu nawa shaidu nawa shaidu hudu shaidu hudu yanzu da za a ce shaidu nan na uku da ya zo ya ce a'a ni dai na ga dai sun fito daga cikin wani daki su kuma sauran sun ce a'a sun gani turmi da tabarya sun gane su alƙalami da taddafa dama ba kowa ake so ya gane ba kenan wanda suka gane dama sun cancanci su gane ana gane da kyau ko a barka za cikin gashin da to wannan shine kenan to kenan waɗanda suka ce su su gani ba turmi da tabarya kuma kake zai kisa tambaye tambaye bari in biki gane ba in lokacin gane wake yayi kin gane in suka ce a mu dai mun ga sun fito da cikin daki gudan yace ni dai na ga sun fito da cikin daki to yanzu shikenan shaidar waɗancan ba za ta yi tasiri ba ba za a buɗa su ba dan mi dan shubuha da aka samu ta shi na uku nan bai tabbatar ba da yami ya gani ana gane da kyau ko lokacin tsananin yunwa ne sai aka samu wani yayi swata yanzu wannan lokacin ba za a tsere mishi da haddi na yanke hannu ba don mi don akwai shubuha ta mai yiwuwa tsananin yunwa ne na rishi ya kai ga yini shi yasa lokacin da aka yi wata tsananin yunwa wata irin maja a lokacin umar amu amwas ake ce mata umar akwai wanda suke sata ba a tsaye musu da haddi don shubuha da ke da kai shine wa shubhatul li haddina muzahzaha wal hurru la yadkhulu milkan fi yadi wa kullama kana harima nu'dudi ya ce walhurru la ya dukulu milkan fi yadi shi ɗa la ya dukulu milkan fi yadi ba ya shiga mallakar hannun wani ma'ana wannan ba bawa ba ne in ka kamo shi ka ce bawa ne to ka yi laihi a shari'a ana gane da kyau ko shi ne ma'ana alhurru la ya dukulu tahtal yadi haka suke cewa a ka'ida na zube wa kullu ma kana harima nu'dudi ana gane da kyau ko wa kullu ma kana hariman i'dudi dukkanin abunda ya kasance harim abunda ake ce ma harim shine abunda yake bukatuwa zuwa ga wani in babu shi gudan ba zai yi amfani ba yace ududi fi hukmi ma kana lahu harima to ka kilgasa da cewa ba a raba shi sai dole da tare da uwan shi abunda ake nuni a wannan ka'idar shine duk abunda dole sai da shi za a iya samun amfanin abu to ba a raba su ana gani da kyau ko mota tana tahiya ba motar a ba tahiya ba motar ko ginan ba za ka sai da mutum baka ce na sai da maka wannan mota amma wannan motar ke sai inda shi ya yarda sai inda shi ya yarda wannan kuma annasu ala shurutihim ko to shine abin da ake nufi da wannan bayan wannan kuma misali masallaci dalilin wannan ka'ida ce malamai suke sabani dangane da masallaci in aka kewaye aka ce wannan masallaci ne shin ƙwariyar inda ake sallah nan kaɗai ne masallaci ko kuma hatta waje shi ma masallaci ne kun san akwai masahatul masjid akwai dakhilul masjid akwai haraban masallaci akwai cikin masallaci yanzu nan da muke ci cikin mu muke cikin masallaci a can waje wa harabar masallaci amma dukkanin shi mai ake ce mishi masallaci markazul kitabi was sunna ana gane da kyau ko to dalilin wannan ka'ida ce malamai suke ganin yanzu da za a ce a yi idi a wajen wancan masallacin a can waje to in ka zo za ka iya kai tahiyyatul masjid domin can ma menene menene masallaci ne kun gane ka'idar da kyawu to sai dai malamai sun yi sabani akan wannan mas'alar wanda gaskiya magana mafi inganci shine cikin nan shine hukuncin tahiyyatul masjid ke kamawa amma wajen sai dai a ce mishi harabar dai masallaci amma ba ya dokan me cikin gundarin masallaci ta yadda a ce in ka shigo da ka shigo da motarka to sai ka yi raka a guda biyu ka shigo da velon ka sai ka yi raka a guda biyu sannan ka shiga ajin a in haka ne in aka tai akan wannan ka'idar haka ne ba da an tai akan akan wannan fatawar kenan za a takura shi kuma alharaju marfu'un anil umma wannan shine kenan wannan ka'idar da nake gaya muku ba a jima ba wata shekara an samu sabani a garinmu akan wannan masalar wasu malamai suka ce in dai masallaci yake masallacin su ahlus sunna masallacin suke sallah masallaci ne mai wadi sosai to sai wani malami ba da fatawar duk wanda ya shigo cikin hirin masallaci sai yayi tahiyatul masjid a ranar idi shi kuma asali an zo ranar idi ne ake yi ana tahiyatul masjid zamna yake sai ce ga dalilin shi wannan ka'idar to ka'ida ne li kulli qa'idatin mustasnayat kowace ka'ida akwai inda ba ta shiga to wannan ka'idar ba ta shiga ina ba ta shiga anan a gaba wa kullu amraini mata uqima bainahuma ittihadu jinsin wa fuqid ha mun shiga cikin na uku wanda mu karanta ba ko kun gani matsalan su ma wanga dole sai an karanta su tare to bainahuma ittihadu jinsin wa fuqid بين بينهما اختلاف مقصود يرد فأدخلن واحدا في الآخر وغير هذا عده في النادر وعامل الكلام بالإعمال فإنه أولى من الإهمال يتي وكل أمرين متى أقيمة duk al'amari guda biyu duk lokacin da suka tsayu ko ya tsayu ko aka tsayar bainahu mattihadu jinsin a tsakaninsu jinsi ya hada su wa fuqid bainahu makhtilafu maqsudin amma kuma aka rasa ya kasance a tsakaninsu an samu sabanin manuha yarid in suka zo fa adkhilanna wahidan fil akhari to ka shigar da gudan a cikin guda wa ghaira hadha uddahu fin nadiri wanda ba wannan ba kuma ka kilga sa daga cikin waɗanda ba sa shiga sai can ba a rasa ba sai mun kawo muku zube za ku gane yanda abin yanda ka'ida take shine idza ijtama'at ibadatan min jinsin wahidin wa fi waqtin wahidin tadakhalata idza ijtama'at ibadatan min jinsin wahidin wa fi waqtin wahidin tadakhalata idan ibada guda biyu suka haɗu jinsin su guda kuma a lokaci guda to suna shiga cikin juna a wata ibara suna cewa tudkhalu sughra fil kubra to ana yi asa karama a cikin babba bil misali yattadhi al maqam mutun ne ya yake so yi azumi na sita shawwal ana gane da kyau ko kuma sai kasance rar da ya tashi zai fara azumin ranar litinin ce kuma ya saba dama ran litinin yana mi yana azumi to yanzu wanne zai iya bar wani ku ba da ansa ga azumin sita shawar kuma ga azumin litinin wani zai iya bar wani a in kun gane wannan ƙa'idar sai ku ce duka zai yi ko to kuma rana guda eh me zai yi niyya shine ma'anar tadakhalata ibadun sai su shiga a cikin me sai su shiga a cikin juna sai a yi musu niyya guda sai a jehi tsuntsu biyu da dutsi guda kuma ni haka nake wajen azumin sita shawwal landi jedi nake bi ala gar da kyau ko landi in yi sai in yi niyya guda biyu azumin sita shawwal da kuma azumin landi in an yi daidai kuma in an yi daidai da ayyamul bid sai in yi niyya uku azumin sita shawwal azumin jedi kuma azumin ayyamul bid lajur bula kuma sai in kwashe gaba ɗayan ladata wannan shine dadin ilimi ba in kana da ilimi ibada kama albarka take yi hala kare da kyau ko wannan shine kenan ai ko yan kasuwa da mai ilimi da jahili ya kasuwanci su yake ba dai bane ba dai bane abun a zahiri yake akwai misali mai yawa a yamai akwai mai kudin da ya yi masu rumbo kenan da kake shi ya yi su kudi a asali amma yanzu amfanin da suke ma al'umma zai iya maganin sunan shi dan dai a barka na cikin gashin ta ne hilayen da ke gare shi a yamai Allah ɗaya sai iyaka su amma mutanen da ke ci karkashin su tsararo ne amma kashe in ringo duk wani gari suna da me masu ci karkashin su arzikin ya amfana da al'umma ko bai amfana da su ba ya amfana da al'umma dan me yasa dan su suna da ilimi shi kuma wancan baki na da goro ba da taba ba Allah ga da kyau ko a takaice dai idan ibada guda biyu suka haɗu a lokaci guda ana gane da kyau ko kuma jinsin su guda ne idan muka ce jinsi wannan azumi ne wannan azumi ne wannan azumin nafila ne wannan azumin nafila ne kuma rana guda ana gane da kyau ko kenan sai a sa su a cikin mi a cikin juna sai a musu niyya guda ga wani misali kai ne ka tashi bayan sallar asuba sai ka koma kwana sai ka tashi midi kana tashi kuma kayan maholki kuma abubuwan sun hoto shi ma wannan abar shi abar kaza cikin gashin dago to kai yi mahalki musamman an yi da irin tusuran nan ne ka so sun yi kowa mahalki sai aka yi sa'a ya mahalki kun san irin wannan mahalkin sa'a ne kuma alkhairi ne sai Allah ya tarwa magumbarsa nono ya mahalki dan ya rage bala'i ka san in suka yi wa ruwan nan bala'i ne to sai Allah ya tarwa magumbarsa nono sai ya mahalki ana gane da kyau ko yanzu ya tashi janaba ta kama shi kuma ran juma'a ne kuma midi muka ce ko to yanzu wanka nawa ke akan sa asali wanka nawa ke akan sa biyu asali wanka biyu ke akan sa ko na janaba da nami da na juma'a to yanzu yanzu yanzu wajen wankan zai yi guda a waga dushe sai koma wata dushe yi guda ko ya zai yi ya zai yi wanka guda sai musu niyya nawa niyya biyu an jehi tsuntsu biyu da dutse guda ala gani da teku wannan shine wallahu ta'ala alam akwai musallai masu yawa akan akan wannan matsalar to shine ma'anar idza ijtama'at ibadatan min jinsin wahidin wa fi waqtin wahidin tadakhalata ana gani da teku amma ramkan azumi shi baya haduwa da mi domin shi ramkan azumi farilla ne shi kuma azumin landije ne shi da shawal menene nafila ce kenan jinsin su ba mi bane ba guda bane kenan ba a hada su ana gane da kyau ko wannan shine wallahu ta'ala a'lam ina ne muke in ka ce wankan juma'a shi ma ai a ai wankan juma'a ma akwai malamin suka ta akan farilla ne ko to mun ta akan farilla ne shi yasa muka misali to kenan yanzu babu wata kafa da zaka iya shiga ina ne muke a yawwa na masha Allah to nan wurin waƙe ne kenan ko wa amilil kalama bil i'mali fa innahu awla min al ihmali إن الخراج بالضمان يجب ومن خلاف الخروج ومن خلافين الخروج يندب والدفع عولى عندهم من رفع وبالمعاصي لا طنت بالشرع رخصتهم ورخصة بالشك لا تنات والرضا بشيء فعلا يتي وعامل الكلام بالإعمال كي أيكي دمغنا فإنه أولى من الإهمال domin shi ya hida kada a yi aiki da ita ka'idar shi ne i'malul kalami aula min ihmalihi i'malul kalami aula min ihmalihi a yi aiki da magana shi ya hida a ce a yi watsi da ita wannan yana shiga a babubuka masu yawa misali a hadisi ne za a samu wannan hadisin ya ce kaza wannan hadisin ya ce kaza sai kasance a wannan hadisin akwai ƙarin wani abu wanda babu cikin wancan hadisin to sai a ce ihmalul kalami aula min ihmalihi ƙarin da aka samu a wannan hadisin sai a yi ne sai a yi ne sai a yi aiki da shi ba zan kuna gane da kyau ba sai a yi aiki da shi ko kuma a'a mutum ne ya yi magana ya ce in na mutu a ba na kaza ana gane da kyau ko sai ya kasance baya da kuma ɗiya to sai a ɗauki wannan hukuncin ɗiyan shi yana nufin jikokin shi imma na kai tsaye ko kuma na kai kwance na kai tsaye su ne wanda ba makawa za su yi gadon shi na kai kwance su ne wanda suna iya ba za su mi ba ba za su yi gadon shi ba kenan i'malul kalami aula min ihmali ai aiki da magana shi hida ami ayi watsi da ita ba san ko kuna gane da kyau ba na'am wannan shine kenan sai mu je na gaba innal kharaja bid damani yajibu wa min khilafinil khuruj yundabu yace innal innal kharaja bid damani yajibu shi alkharaj bidomani yajib abinda ake cewa alkharaj shine me yake da suna riba ba za ka ci ribar abu ba sai in kana da lamunin shi shine bidomani yajib shine ma'ana alkharaju bidomani duk abinda za ka ci ribar shi shine abinda in ka in ka yi asara in an yi asarar shi kai ma za ka tabu bari in baku misali misali mutum ne ya aiki ka kasuwa ya ce ka je ka so mishi abu kaza misali ya baka jika ɗari ya ce ka je ka so mishi abu wanda an san jika ɗari yake misali misali akwai da sallah wanda an san jika ɗari take ya baka jika ɗari ce ka zo ka je ka so mishi salula kuma jika ɗari an san take a ko'ina yanzu kana zuwa wajen sayan salunan sai ka isko abokinka ne sai ce a wane kai ne ka zo sayan salula a to ga jika goma a abar shi jika tamanin da goma ana gane da ke ko yanzu an rage maka nawa jika goma ko yanzu in ka komo salular kawai za ka ba shi ko aka hada mi hada kudin don mi yasa alkharaju biddamani ba za ka ci riba abun da in asara ta abu ba za ka taɓa ba domin da a ce bisa hanya jika ɗarin nan ta haɗi a shari'ance za ka biya wannan jika ɗari ba za ka biya ba domin za mu gota ka'ida nan gaba al'aminu la ya zama in ka ba mutum amana aka samu kuskure ta lalace a shar'anci ba zai biya ba sai in yayi sakaci ya tara ta kai ɗari da goma a ta zai yi a cikin goma yawwa yawwa misali yanzu in ya je wajen salula sai aka ce a ai salula ta ƙara jaka goma wa zai yi ƙarin jaka goma ai ba cikin aljunka za ka hudu ko yawwa to shi yasa duk wanda ya aike ka sayan wani abu aka rage maka wannan abun sai kame sai kame domin alkharaju bid damani ba ka cin ribar abinda in asara ta abku ba za ta mi ba ba za ta shahe ka ba ana gane da ke ku akwai misalai da yawa dan muna ba da misali kadan kadan ne wa min khilafin al khuruj yundabu idan kuma aka samu khilafi al khuruj yundabu to ana son ayi kokari a huta daga cikin sabanin nan ana abin ka'idar shine al khuruj من الخلاف مستحب ana gane da ke ku alkhuruju min alkhilafi mustahabbun abinda ake ni da wannan shine idan malamai suka samu sabani dangane da wani abu to akwai yanda zaka iya yi kai abun kuma baka sa amma kowanne malami ba ana gane da ke ku to kuma haka haka aka yi so bari in baku misali malamai sun yi sabani dangane da azumi na ramadan niyya guda ta isa ko kuma dole ne a kowanne ini kowace rana sai ka yi niyya ba zan kuna gane da kyau ba wasu malamai suka ce a in kai niyya guda ta farkon azumi ta isa amma kuma mustahabbi ne kullum ka rika daura niyya gobe zan tashi da azumi amma hon ba dole bane wasu kuma malamai suka ce a dole ne kowace rana sai ka yi mi sai ka yi sabuwar niyya to ya za ka yi ka fita da wannan sabanin a sai ka ka ɗauki kowace ya za ka ɗauki kowace a ban ji ba idan azumin ya zo rana ta wani eh zai yi niyyar za a zai shota gaba daya mhm idan rana ta zo rana ta wani zuwa da wutar mai masha Allah barakallahu fi ya gane ku ana gane da ke ku shine in azumi rana ta farko dai suka ce nayi niyyar gaba ɗayan wannan azumin zan azumce sa ana gane da ke ku kuma kullum sai ka tashi da niyyar gobe insha Allah zan tashi da azumi in ka yi haka baka saba ma malamin da suka ce dole bane ko kun baka saba ma wanda suka ce mustahabi bane domin meye mustahabi abinda ana so a yi ko amma da ka ce a tunda mustahabi ne ba za ka yi ba kenan ka saba ma waɗanda suka ce dole ne shine ma'ana al-khuruj min al-khilafi mustahabbu ana gane da kyau ko bayan wannan kuma akwai wani misali da na kawo anan shine idan tufafin kamani ya same su malamai sun yi sabani tufafinka mani ya same su shi wannan kai kai wanka wannan ijmani ne dole sai kai wanka to amma tufafin da maniyin ya shafa malamai sun yi sabani dole ne sai su kayan sai ka wanke su ko kuma a ya halatta kai da su maniyin yana ga kayan wasu malamai suka ce dole ne sai an wanke kayan wasu kuma suka ce a ba dole bane amma mustahabbi ne min babi na tsafta kawan majina ce ta ta samu kayanka in kai sallah da majina ga kaya sallah ta yi ko bata yi ba amma da ka goge majina kuwa ya yi ko to ya za ka kyautar irin wannan saɓanin shi ne kami ka wanke kaga in kai haka ga aiki da kowanne mi da kowanne ra'ayi shi ne ma'ana alkhuruj min alkhilafi mustahabbu na'am akwai misalai masu yawa na gaba shi ne mun kare yanzu sai wake ko
والدفع أولى عندهم من رفع وبالمعاصي لا تنت بالشرع رخصتهم ورخصة بالشك لا تنات والرضا بشيء فوعلا رضا بما منه إذا تولدا وللسؤال في الجواب أعدا وليس للسا وليس للساكيت قول ثابت وما ترى أكثر فعلا قد أتى مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك
mai kamar